ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهدوا أسافيا أسرن دترى أسافيا ملابس غواتن uku hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama 1448 ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na tafsiri karimin rahman fi tafsiri kalam manan na sa'id allah ya ji kansa a satin da ya gabata mun tsaya bayani akan ayoyin da karanta ko qalu subhanaka malaiku suka ce tsarki ya tabbata gare ka la ilma lana illa ma 'allamtana babu da ilimi sai abin da ka sanar da mu innaka antal alimul hakim Allah kai ne masani kuma wanda yake mai hikima yasa Allah subhanahu wataala a cikin suratu Yusuf da yake nuna wa bayi ilimin gaba ɗaya na hannunsa sai dai dan abin da ya ga dama abin da da mala'ikun suka ce nan la ilma lana ba mu da ilimi sai abin da ka sanar da yasa Allah subhanahu wataala tan yace wa ma utitum min ilmi illa qalila ba abin da sanar da ku na ilimi sai ɗan kaɗan wancan na cikin suratul isra'i kenan an gane maganan waccan kuma na cikin suratul yusuf wa faga kulli zai ilmin alim kowane mai ilimi da ka sani akwai sabansa amma shi allah maɗaukakin sarki tunda shi alimu da gaibiwa shahada ne shi babu samansa haka sun miƙa lamarin ilimi zuwa ga allah maɗaukakin sarki kamar yadda na ce wa ɗalibin ilimi mai hikima in bai sani ba za a sanar da shi in ma ya sanin wani lokacin yakan kwantar da kai saboda kila ko ƙarin bayanin da in ya ce ya sanin ba za a mushi ba na buga misali da wani ɗan uwa ya je karatu a ƙarshe aifatawa malamin ya ce ɗan gwada ɗalibai shi gaba da ba'ansa daidai sai ya to a shi wannan ai malami ne tare da ilimin da ya je nema a wurin bai da ilimin shi wannan littafin da yake so a karantar da shi amma da shi ga kanshi yake baki shi yake faɗa ya ce ƙarshe an zo kanshi a darasi malamin sai shiga gida shi a wurin shi wannan ya zo kure shi ne tare da kuma shi fa wannan littafin da ya sa a karantar da shi ɗin bai bayyata ba sai dai ɗaliban su yi mishi wannan karatun so kuma wani lokacin galibi akwai abin da shi da malamin ne zai mishi bayani sama da ɗalibi ya rasa wannan Allah ya sa mu dace amma tare da haka kuma wani lokacin musamman ɗalibi ne wanda an daɗe da shi a yi ƙarin bayanin wannan kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masu sahabinsa lokacin da ya tambaye shi gida ma annabin ya kan yi tambaya irin wannan dan wasa kwakwalwa so wannan ya danganta tsaraka abin da sabo su su mala'iku suka yi shine mafita kuma ya nuna masu biyayya kala sai Allah madaukakin sarki ya ce ya Adam ya kai Adam an bihun bi asma'il ka ba su labarin sunayen duk abubuwan da aka kawo sunan kaga an yi amfani da ilhama ne wannan kalan ilimin fa irin shi ne wasu malaman tsubbu suke amfani da shi an gane maganan su amma suna su suna amfani da shi ne turu aljanu waɗanda su aljanun ne suke faɗa musu su faɗa su amma mazal salama ya tabbatar mana ƙarya ya fi yawa eh gaskiyar magana ƙarya ya fi yawa a ciki mana kamar yadda na faɗa mana kwamanci tsakanin boka da malamin tsubbu wanda yake amfani da aljanu boka irin wannan ba rauhani da su suke cewa ba shi ne galibin abu ya ɓace haka abin da ya riga ya faru sai a je wurin shi shi kuma wancan wai abin da zai faru nan gaba an gane magana shi ne zai ce kaza da kaza da kaza da kaza har irin waɗannan bokayen kuma sai su rinka jingina kansu zuwa ga cewa karama ne wai ilimi ne wai wai irin waɗanda ruwa shi ba tsafi ne na ga wani ma shi bokan ma saboda tsaban ya ɗauki mutane jahilai irin shi ba zai kira sunayen aljanu ya ce ai sunayen Allah ba wasa ba ne su mutanen mu kuma da yake galibi wasu ba su karatu ba sai su ɗauka haka ne a sa wani da an ce mai sunan Allah ne tunda bai samu sunayen Allah ba sai ɗauka haka ne mutum ya amfani da aljanu ya tsafi kuma sannan ka ce wai shi ma ya amfani da sunan Allah ne don fara da yawa kuma da sufa da shiga irin na musulunci ko da ke da aka tambaye shi masu zuwa gurin shi ya ce alisunna ba sa zuwa saboda sun ce ya shi kamun ya fi shedan shedanci amma da shi a ya ce da ɗarika da ahmadiyya duka suna zuwa wurin shi so kaga wanda yake sunnan na gaskiya ba zai je wurin boka ba ko me ya faru wurin wa yake zuwa wurin ubangijin boka ko so ma wani yakan ji kuma da sauransu har wasu kan juya ma abin su ce tambaya da duwar waye waye waye ba tambaya bane alaji kawai batarwa ne qala ya adam wa bihum bi asma'ihim kasar da su sunayensu to wannan ilhama aka yi wa annabi adam alayhi salam ilhama shine a jefa ma ilimin abu an gane magana irin wannan basiran ne aka yi ma kuran zuma wa rabbuka ila nali an takhidhu min al-jibali buyutan min as-sajari mimma ya'rishun to irin wannan ne Allah sai jefa mata basira haka sannan irisi ne wa wahaina ila ummi Musa an ardihi fa idza qabta alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna raduhu ilayki wa jailuhu min al mursalin irisi ne madan Allah madaukakin zarki karkashin tattaunawa malamai wasu na ganin annabi Yusuf alaihi salam da aka ce amma wahayi a cikin suratu Yusuf a lokacin da yake yaro karami an jefa mishi abin ne wasu suna gada a jibril ne zo mishi magana da faɗin Allah madaukakin sarki da suka ce balan ma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'alu fi ghaya batil jibiya wa ana ilayhi la tunabbiya annahum bi amrihim hadha wa hum la yashurun so a daidai nan da Allah yake cewa lokacin da suka tattauna akan za su jefa shi muka yi wahayi zuwa gare shi cewa wannan abin da suka yi ma za ka ba su labari wasu na ganin ai ya zama annabi wasu kuma suna ganin a'a ai bai kai shekarun maganan annabta ba kuma abin da zai dan daɗa karfafa muka wannan maganan shine a shafi na uku din duk da karamin ke duk da mana duk da gajeren shafin kenan ai a ƙasan shi in ka je walan ma balaga shi da hu ataina hukuman lokacin da ya cika karfin sai muka bashi annabta to kaga kuma in ka ce wancan ma yana karami an bashi mene annabta to ga kai tuka da mene warwara to misali din shine an jefa mishi ya ja jikin shi cewa me zai ba su labarin abin da suka kuma ya ba su labari halalimtum ma fa'altum yusuf bi akhi wa akhi id antum qalu innaka la anta qala ana yusuf kaga yana ba su me kenan labari to misali din da yanin shine annabi adamu ba wai shi Allah ne Allah yana faɗa yana faɗa ba a no kawai ya nuna ma shi mai iko ne a gaba kuma irin wannan ilimin ya ga dama zai ba mu kowa a haka so amma sai sanya ma abun sabab sun matu ba sababa in ba ka bani da nake zaune na misali ba sai ka yi karatu za ka iya ba wanda bai yi karatu ba zai iya wa ya fi kowa da yi annabi muhammadu ko sallallahu alaihi lokacin da wannan ya matse shi sayyidina jibril alaihi salam a cikin kogo ya ce mishi kara ya ce ma'ana bi kare ban iya karatu ba so da Allah ya ga dama kuma zai jefa mishi a sama an gane magana so shi dai na annaba Adam alayhi salam an bi ubi asma'ihim ka sanar da su sunayen su gaba daya falamma an ba hum lokacin da ya sanar da su sunayen bi asma'ihim sunayen dukkan abubuwa kala sai Allah ya ce alama kullakum ba na faɗa muku ba ashe ban faɗa muku ba ku mala'iku kenan inni a'lamu ghaibas samawati wal ard lalle ni ina sanin abin da ya buya a cikin sammai da kasai wa alam ina sanin ma tubduna abin da ku bayyana a fili wa ma kuntum taktumuna da abin da kasance kuna boyewa a cikin zukatanku so annabi adamu alaihi salam ya fifita ne tsakaninsa da mala'iku da mene da ilimi to har gobe ba yau ba dan adam yana zama mai daraja ne yakan zama mai fifikon daraja ne idan yana da ilimi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ma Qurayshawa lokacin da Larabawa suka tambaye shi cikin larabawan ma wani dangi ne suka fi daraja ya ce khiyaruhun fil jahiliya khiyaruhun fil islami iza faquhu ko iza faqihu ma'ana in sun yi karatu daga karatu shine daraja na dan adam in ya rasa wannan kuma wannan darajar duk da ake magana ta dan adam din nan da baɗin Allah madaukakin sarki da ke cikin suratul isra'i da yake cewa walakad karramna بني آدم وعملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم duka wannan falallan da Allah ya fifita shi akan sauran halittu da ilimi ne fa an gane maganan da aka gatan dan adam da zai zama wani a duniya shine zama yana da ilimi Allah ya ba mu mai albarka so annabi Adam alaihi salam ya ka faɗa musu da haka su ma sun mika wuya gaba daya shi yasa albarka duk da mala'iku sukan ci na dan adam an ka lura ta hanyar wahayi ne shi jibrilu me yasa ya zama siniya gaba da yake zuwa da wahayi ma wannan ilimin da Allah yake aiko shi da shi shine da zama mala'iku gaba ɗaya duk suna karkashin shi na zalabihi ruhul aminu me yake saukarwa alqur'ani ala qalbika litakuna minal munzirina bilisanin arabiyyin mubin sannan wa idh qulna lil malaikati isjudu adam lokacin da muka ce malaiku ku fadi ku yi sujuda na gaisuwa an jayi ko yawo shi abin da ake ce masu juda shine sunkuyawa ku yi sujuda wa adamu ba dole sai an sa goshi an sa hannaye gwiwoyi sun abin nan ba wuraren da manzo Allah sallama ya ce in umirtu an asjuda li arba'ati azumin dinna ay sab'atu azumin afwan gabobi guda bakwai to ba dole sai an san su ne za a ce an yi sujuda ba an gane maganan ku ma'ana ba ya ce goshi ba sai nuni zuwa ga hanci abu daya sannan tafin hannu guda biyu uku kenan ko gwiwoyi guda biyu biyar kenan ko gefen diga-digai guda biyu bakwai kenan ko to wannan an yi complete sujuda kenan idan aka sa goshi hada da hanci aka sa tafin hannu aka danna su a ƙasa aka sa dama shi gwiwa ya riga ya sauka ga gefen digadagai suna wa Allah sujuda so in wannan aka yi an yi complete sujuda amma sunkuyawa shi ma ana kiran shi sujuda na'am ba kuma cikin Qur'anin can gaba za mu je mu karanta fadan Allah madaukakin sarki lokacin da Annabi Musa alaihi salam aka umarce shi da su shiga wannan garin ya bito misran فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة to amma Allah subhanahu wataala da yace shiga su shiga mene suna masu mene qulu hiddatun nabbil lakum khatayakum wa sanadidul musinin maganar suka canza fa badal alladhina zalamu annakacin da aka ce su shiga garin su shiga suna masu sujuda suna masu sunkuyawa ne ake nufi an gane kofan ake so ka ɗan tsuguna haka sannan ka shiga su kuma tun da dama ka faku ne suka ce ba za su yi ba kalmar sujuda dai ba sai an sa goshi ba mutum ya sunkuya mahamal inhina duk sunkuyar da kai yana ɗaukan wannan ma'ana wa iz qala rabbuka lil malaikati tuna lokacin da ubangijinka yace sharhin malam kenan fa a kuma da raguwan daya na'am ya adamu an bihu bi asma'i wa iz qulna lil malaikati sujudu li adam tun lokacin da muka ce mala'iku ku yi sujuda wa Adam, sujuda tahiyya kenan wato sunkuyawa na gaisuwa, fasajadu sai suka yi sujuda illa Iblis aba, sai dai shi Iblis yaƙi, wasu takbara ya yi girman kai, wa kana minal kafirina ya kasance daga cikin kafirai. So wani gurin kuma Allah ya ce illa Iblis takbara ba kalman aba. an ji ko sai dai iblis ne kadai isa in qur'ani na magana akan shedan da wannan sigar sai dai kira shi da iblis amma ba ya kira shi da wancan sunan na shedan na mun ce ma'anar shedani shine me wanda ya kangare a dabba ne a mutum ne a aljani ne a koma menene wanda ya kangare sunan shedani Allah ya tsare mu illa iblisa aba wastakbara anan kenan ko wani gurin kuma illa iblis takbara wa kana minal kafirina adaha kuma illa iblis aba ba wastakbara din kuma sai dai iblis ne yaki wa kullu ya adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika can a gaba za mu je wasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'u illa iblis lam yakum illa iblis aba an yakuna yawwa su kaga duka sun yi sujudan a nan an ce a ba ya ki ko a can kuma an ce lam yakun bai kasance ciki ba kenan ko can gurin kuma an ce a ba an ya kuna ya ki ya kasance cikin masu mene sujuda so amma dama jinsin ba ɗaya ba ne inda Allah ya faɗa mana a cikin suratul kafi ya ce wa zikun nalil mala'ikati su juli adam fa sujadu illa iblisa fa kana min aljinni shi ya kasance cikin jinsin aljanu ne fa fasaka an amri rabbi sai ya fita daga yi wa umarnin ubangijinsa da'a shi bai yi ba almalan yake cewa iz qala rabbuka lil malaika tuna lokacin da ubangiji ke cewa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ni mai sanya mai maiwa ne a bayan kasa hadha shuru'un fi ibtida'i khalqi adam alayhi salam wannan farawa ne na halitta annabi adam ai ba ai adam din ba ko ana tattaunawa ne cewa za a yi abal bashar shine baban dan adam duk gaba daya wa fadlahu da falalansa wa anna Allah ta'ala kuma lalle Allah madaukakin sarki hina arada khalqa lokacin da yayi nufin halittar Adamu alaihi salam akhbara al mala'ikata yaka ba mu mala'iku labari bidalika da wannan abin da shi ya tsara zai yi sai muka ce labari ne na kaji ba wai shawara ba ko wa anna Allah kuma lalle Allah madaukakin sarki mustakhlifuhu fil ardi zai mayar da shi ya zama wakilinsa a bayan ƙasa da zai raya ƙasa. Makalatin mala'ikatu alaihi musalamu sai mala'iku iran Allah da ta amincinsa tabbata gare su, suka ce a ta ji alufiya za ka sanya a ciki manyan sidufiya waɗanda za su ɓarna a ciki bin ma'asi da sabo wa ya fi kuddima ya zubar da jini wa haza wannan ta ba da ta'amim keɓancewa ne bayan an gani. mun yi bayani a sati da ya gabata amma tun da malam ya ɗan kawo nan mu ɗan ƙarasa bayani ba an ce za ka sanya wanda za su yi ɓarna a ciki ba sai ya ce kuma su zubar da jini shi ne ai na faɗa wancan satin na ce to ai zubar da jini ma ɓarna ne ko to an kawo zubar da jini ne saboda girman laifin ai to shi ne cewa za ta ce sun ba da tamim wannan keɓancewa ne bayan an gami an ce laifi gaba ɗaya sai aka ware wani laifi aka ce wani hadda kai ake yin kaza to kenan ka zan shi yana cikin manya a cikin lemuka yi shi ne ya dan fito ko yawa warewa ne bayan gami a kamar yadda nake cewa Allah madaukakin sarki sai ka je taruzul malaikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaru ma malaiku suna saukowa so amma sai ce kuma da ruhu annabi jibril alaihi salam yake nufi shi jibrilin baya cikin malaiku yana ciki ma'ana bayan an kira ma malaiku gaba daya sai aka ware kuma wani an gane maganan wani gurin kuma sai a ware sannan sai a faɗi gaba ɗaya amma dai a nan sai da aka faɗi gaba ɗaya sannan aka ware man yi fiha za su yi barna a ciki ko barna ko wani laifi kenan wa yasfiku dima sai ya zubar da jini su anan kuma kaga an kawo sai da aka game sannan aka ware kenan ko can kuma rabbi gifili wali walidayya wali man dakhala baiti mu'mina walil mu'minina wal mu'minati ko wala tazidu zalimina suratu nuh ko kaga ce rabbi gifili wali walidayya walil mu'mini wali man dakhala baiti mu'mina wal mu'mina kaga ya ware kanshi ya ware na jikinsa sannan sai ya ce mu'mini gaba da su kaga ana sai da ya ware sannan ya ka gami an gane maganin kuwa yawa sannan ka ɗauki addu'an annabi ibrahim salam a cikin suratu ibrahim ɗin da yake cewa rabbi gifili wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul wala tasabanna allaha ghafilan amma ya'malu dha innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi daga daga wannan sai shafin sai shafin karshe kenan ko na motsi na mukuni ru'usihim la yartaddu ilayhim tarbuhum wa afidatuhum hawa to misali ne shine anan sai da suka bada laifi kowane iri ma sannan suka ware kuma zubar da jini to wani gurin kuma sai a kebe sannan sai a kuma saki sai a kuma gami gaba daya kamar can da yace rabbi gifili wal walidayya annabi ibrahim alaihi salam yace Allah ka gafarta mu wali walidayya Allah ka gafarta mu iyayena walil mu'minina ka gafarta mu mumunai an gane magana kaga mumunai gamewa ne aiko so amma kuma an kawo shi a ƙarshe bayan an keɓe kenan duka ya halatta ka fara kawo jam'i sai ka ce sai dai kaza kuma ya halatta ka fara tuga cewa ma'ana ka ware wani abu sannan ka gane kuma gaba ɗaya to mushahid din malam da yace wa hadha taqsisun ba'da ta'mim wannan keɓancewa ne na wani laifi bayan da an gane an ce zunubai suka yi na zubar da jini da ma sauran laifuffuka libayani shiddati mafsidatal qatl aw mafsidatal qatl saboda ai bayanin tsananin barna na kisa Allah baya son kisa kowane kala ne an gane maganin ko to wannan kuma na yanka dabba da sauransu a tufa duk da hakan nan baka ji abin da annabi ya ce ba wai za ka tartu ba hasinil katla kun za ku kisa ku kyautata kisa waliri zabiyata ko wani hita a dukkan safarata ɗayan ku ya wasa wukansa ko abin yanka ma kowane kala ne ko saboda ya sauƙaƙa ma shi abin da zai yanka ɗin kaga har kisan ma sai da aka duba wanda ya halatta a shari'a ɗin ma a yi saboda kar a cutar da rai wannan wa haza bi hasbi zannihi wannan da gurgurdan zaton su mala'iku ne annal maj'ula fil ardi wanda za a sanya a cikin ƙasa sai ya hadisu minhu zalika wannan abin zai faru da shi a fanazahu hulbari an zalika sai shi wanda yake faran halitta ya tsarkaka daga wannan wa azamuhu suka girmama shi wa akhbaru suka bada labari annahum qa'imuna bi ibadatillah su masu tsayuwa ne da bautan Allah ala wajhi khalin min al mafsadati ta fuskan waɗanda su sun keɓanta daga barnan su ba sa yi ta haka da an bar su su kaɗai ya isa ƙalu suka ce wa nahanu alhali mu Allah musabbihu muna tasbihi bihamdika tare da gode ma ainu nazihuka at-tanziha at-tazihi la'iku bi hamdika wa jalalika muna tsarkake ka tsarkakewa wanda ya dace da kai tare da gode ma da girmanka da muke gani Allah maɗaukakin sarki shine nunazzihuka at-tazihi la'ik muna tsarkake ka tsarkakewa wanda ya dace bihamdika tare da gode ma wa jalalika da girmanka Allah wa nuqaddisu laka muna tsarkake ka yahtamilu yana dauka shi muna tsarkake ka din nan anna ma'anaha ma'anan wannan wa nuqaddisu ka muna tsarkake ka fatakuna lam ita wannan lamun na wa nuqaddisu laka lamun din fatakunu lam sai ita wannan ta zamto mufidun littafasis don warewa ko kimancewa wal ikhlasu da tsarkake Allah ji kadai waninsa baya samu wa ya hatamidu kuma na iya ɗaukan ma'anan an ya kuna ya kasance wani kaddisu laka anfusana muna tsarkake maka rayukanmu ba mu yadda mu haɗa ka da wani ba ai nuɗahiruha muna tsarkake rayukanmu bil akhlaqil jamila da halaye ko ɗabi'u wanda suke abin godiya kyawawa ka muhabbatin lahi kamar son Allah shi kadai wa khashiyatihi da tsoron Allah shi kadai wa ta'azimihi da kuma girmama Allah madaukakin sarki da mu muke yi mala'iku mana mun tsarkake rayukanmu don yin wannan abubuwa din wanda nau'i ne na ibada mahabba ba ka ji kana son Allah maɗaukakin sarki shi ma ibada ne son Allah ɗin isa Allah yake cewa wa minan nasi mai yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi walladhina amanu ashaddu hubban lillah Allah ya ce cikin mutane akwai wanda suke wa soyayya irin soyayyan da suke wa Allah maɗaukakin sarki sun rike wasan Allah ko mawane ne yasa wanda yake irin wannan makauniyar soyayyen fa takan ja shi zuwa ga kafirci bai sani ba wani lokacin kuma takan ja shi zuwa ga aikata sabon Allah Allah ya tsare mu isa annabi ya ce ni atabarrau ila Allah min an yakuna li minkum khalila na roƙon Allah kuma na ashidarwa Allah ni ba zan riki wani wanda ba daɗe ba wanda barke mu kauna ta ƙarshe halaka da yake muwa wannan kauna Allah ya ba mu iko Allah ya ce awashar da kashiya ko kuma sun fi jin tsoron maguma kan nasu ko sun fi jin tsoron allolin da suka kafe suke ganin su ne mafita solution ɗinsu sama da tsoron Allah su wannan kuma a haka in a ce ni da kai da da da da duka za mu ce me Allah muke jin tsoro ba haka ba ne amma kuma idan aka tashi to sai kaga yana jin tsoron wani Allah abin da ya fi zama takaici shine yana tunanin wani zai iya tasiri a rayuwarsa an gane sama da yadda Allah zai kamar yadda a farkon karatun nan na ce wani boka ma shi tambayar shi da aka yi wai nawa ka hau ka tare ce bai san iyaka ba nawa ka kashe yace bai san iyaka ba in za su yi aikin kisa da sauran irin wannan to yanzu irin wanda suka yi believing da wannan abun ya fi jin tsoron bokan fa akan Allah kun gane magana to wannan kashiya ta ibada ce to wannan abin da yayi kuma tsoron da yake na kafirci ne shi komai sunnan shi kuwa ma'ana zai dauki wannan bokan kawai ne shashasha ne kawai amma ya dauki bokan yana yi duk tambayoyin da suka yi mi cewa wai kana iya karyawa ko a cire wani bangare na jikin mutum kamar kashi a balle daga jikin shi ce duka wannan kanana aiki ne na yara haka irin a ce a mace a kori kishi yadda ya ce waɗannan yara ne suke yi shi ma na tsibin shi ya riga ya nisa waɗannan duka a azabtar da mutum a samai ciwo ya ce ya jifa kenan wannan duka ana yi a je asibiti likitoci su gama bayan binciken su su tabbatar da ba ciwo a jikin kuma a gefe guda shi mutum yana jin kamar zai mutu ko kama ɗan gane ne ba ɗan najeriya ba su mujahid ɗin da yana shi ne kaga yanzu wasu su shine allah nasu suna jin tsoron sama da yadda suke jin tsoron wani Allah madaukakin sarki so to kaga mai imani fa ai wannan wannan bishiyar ma ta fi shi amfani ba tana muna inuwa ba
Allah ya ba mu imani to shine malam ne yake magana cewa kalman wa nuqaddisu laka ana ganewa na daukan ma'ana guda biyu wanda ya zama wa nuqaddisu ka babu lamun din nan kenan ko ga ma'anar ta ya kawo ko kuma wani kaddisu laka lamun din tana nan kuma aikinta yana nan amma ina nufin muna tsarkake maka rayukanmu ne muna son ka kai kadai muna tsoron ka kai kadai muna muna muna an gane maganan kuwa so kowanne in ka dauka akwai maganganun malamai akai da aka fa takuna lamu fi talattasis wal ikhlas wa yahtamil an yakuna wa nuqaddisu laka anfusana ay nutahhiruha bil akhlaq al jamila ka muhabbati llahi wa khashyati wa ta'zimihi ونطهرها من الأخلاق الرزيلة muna tsarkake rayukanmu daga halaye ko ɗabi'a wanda yake abin zargi wanda yake mummuna a ɗabi'u wanda suke marasa kyau qala Allahu lil mala'ikati Allah madaukakin sarki ce wa mala'iku inni a'lamu ni ina sani min hazal khalifa daga wannan wanda zan mai shi a bayan ƙasa ma la ta'lamuna abinda ku ba ku san shi ba bi anna kalamukum bi hasbi ma zannantum sai ku maganan ku da gwargwadon abinda ku kuka dauka wa ana alimu bi zawahiri was sara'ir ni kuma Allah madaukakin sarki inji Allah ni masanin abin da yake bayyana ne da kuma abin da yake asirce yake boye a barkashin kasa wa a'lamu kuma ina sani annal khairal hasil cewa tabbataccen alheri bi khalqi hazal khalifa yana a cikin halittan wannan da zai maye bayan ƙasa adu'afa ma fi dinni dalika min sharri ninkin ba ninkin abin da ya kunsa na wannan sharri ma'ana nan an gabatar da alherin da adam yake dauke da shi ya fi sharrin an gane maganan kuwa yasa laraba suna wata ka'ida su ce ta ta kulle sharrin kai ƙarƙashin kowane sharri da ka sani a kowane alheri sai dai in baka san alherin ba ai daga ciki akwai talauci ko na'am to sharri ne wa wurin ma haka ne ko to amma ƙarƙashin ka sa akwai alheri a cikin shi kaɗan daga ciki shine galibi dai rayuwar da muke ci ne shekara 60 70 ko ɗaya biyu ne suke wucewa suka yi tamanin casa'in zuwa ɗari haka shi ma ba ana jin daɗin rayuwar bane duk wanda ya wuce shekara saba'in ya gama jin daɗin rayuwar duniya sai dai kawai yana yin ta haka kuma yana son ta baya so ya mutu lai baka ne amma dai jin daɗin ta kan saba'in an riga kuma an gangara yi so amma kuma ka kalli hisabin da za a yi ma masu kuɗi shekara ɗari biyar ɗaya riwaya shekara saba'in mafi ƙarancin riwaya mutum yana tsaye ne to kaga idan ba kuɗin kuma ba za a yi maka wannan mene ba ta wannan gefen kaga wannan sharrin da kai kake gani a karkashin kasa ko mene alkhairi sannan kuma ko wanda idan yana talauci ne aka mai da shi arziki wuta zashi Allah ya sani a ilimin sa da haka ya duba masa ne ya bashi a babun kuma ya ci gaba da dan gurgurawa nawa ni suna talaka akwai ibada in suka yi arziki ba shine to kaga yanzu da ya arzikin ya watsar da ibada alheri ne jama'a na ibadan ya ba alheri ko ko arziki wannan duniya a ka'ida ibada shine mafi dama shine inni zahilun fil ardi ma yazo ya nemi kuɗi a ya raya kasa da bauta bauta kuma na ilimi ko Allah ya sa mu dace amma dai kawai ka'ida ce suka bada suka ce ta ta kullu sharrin khair duk wani sharri da ka sani a karkashin kasa ko alheri kila gobara akai mamaki Allah subhanahu wataala ko zunubin da ya so ya kankare ma bawa ne sai sa mai wannan jarabawa kaga sharri ne ai gobaran ko ko kuma rashin lafiya mutum yana zaune haka kaga mu a wurin mu sharri ne ko kadara ce amma ta sharri so duka irin wannan ka'idojin sai dai wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma bai sani ba to mushahidin fadin malam nan da yake cewa ni ina sanin abin da yake bayyana da abin da yake koye din nan ko sannan yake cewa ni na sani cikin halittar nan da zan yi wanda zai mai bayan ƙasa cewa abin da yake kunsa da shi na alheri ninkin baninki ne akan abin da ya kunsa na sharri ma'ana Allah ya tabbatar da cewa a tare da Adamu baba mu kenan ko akwai sharri amma alherin da yake kunshe da shi Adamu ya ninninka abin da yake na alkhairi to kuma dama majority kari da to a daidai wannan gurin ne nake so dan fadakar da mu wata ka'ida wanda mutane da yawa har yanzu suna ɗan nauyi a kanta shine waye ne aka fi sa ran ya zama nagari annabi ko kuwa uh, ordinary person haka na'am to amma ga Allah yana cewa Adamu annabi ne ya ko cikin annabawa ko yana cewa maganan ku da kuka ce zai yi barna a bayan gasa ba haka suka ce mala'iku kuka ce kuma zai zubar da jini live haka ne an gane maganar to amma ba zan fasa yin halitta ba dalili kuwa sharrin da yake dauke da shi bai kai alheri ba alherin ninkin ba ninki ne kenan ya tabbatar zai iya aikata wani abu wanda yake zahiri ganin ido sharri ne kun gane maganar kuwa to amma abin da wasu mutane suke dauka kawai malami masu ne duk wanda suke bibiyar social media ba wani bi nake sosai irin wannan ba amma kuma sun san cewa ana jarabta malam jiya ba haka ba ne ma'ana ko da misali ka yi social media irin wannan kawai rayuwa na ce muku da wani zai duki matan shi duka haka ko da fita ya yi processing duka hanyoyin da aka bi ba an ce wallahi ta kafuna mishi zaunna fa'izuhunna ya mata wazi ba na so wance ki bari ba ta ki bari ko wazuruhunna file ka kaurace mata ya kaurace mata a shimfiɗa ya kaurace mata ki mene ta ki barin abin da yake baya so ko number 3 sai Allah ya ce wadribuhunna ku duke su ba ba da bakin gefen riga ba awwa ko Abdullahi ne na duke shi da baki riga gwaran bashi mushi fata-fata kawai da baki Allah ya samu dace so misali din shi ne za ga wani yayi dukan ba ba wai ba. a gidan ma ba lalai ne wanda bai gidan ranar lokacin da ai dukan abin nan amma na ustazu ba yanzu misali kwanan nan abin da yake dan trending din nan da na shiga YouTube kwanaki na gani na Dr. Ahmad Gumi wani ya ce a kwace miki mata da sauransu ko mana sai biyuwa sai waye sai waye sai waye magana ta hau tana ta da sauransu duk da dai gaskiyar magana sharri ne karya ne kuma ba to amma dai mujahidin shi ne tunda shi malamin addini ya zai haka ko ba shi ne ba amma alkali nawa suka kashe aure da sauransu da sauransu sauransu kaga na malamin addini to abin da musu suka gara za su ganewa shine ba ba an ce malamin addini baya kuskure ba ne da mutum ya yarda cewa malam na iya kuskure to zai samu saukin wannan kun gane magana a an kawai ɗauka duk malami shi kawai ma'asumi ne kamar annabi da aka tunda baya kuskure ya zai kuskuren to kamar yadda bai ka ne shi mai ma samun malaman nan kuwa a'a abin da ake magana alherin malami ya fi sharrin shi yawa shi ne kawai ake magana amma wanda ya ce maka shi ma'asumi ne cikin malamai ƙarya yake da aka zai iya yin kuskure zai iya yin ba daidai ba zai kuma nemi gafaran Allah Allah kuma zai gafarta mishi to amma mu galibi a wurin mu kawai da an ce malami yayi laifi sai a dauka a ta hawa da shi saboda shi abin da aka bari malami baya laifi an gane magana wani abun ba kuma cewa aka yi malamin yayi laifi in misali malamin da ya kai processing yayi duka nan ba tiri kenan ko yayi mawai laifi Allah na'am a sai dai a ce kila urfu na zamantakewa da ya saba mako to ai ba mamaki urfun ma ƙarya ake mata ita ma ma'ana ita ita ma yau da kullum din tun ina ce tun kafin a san za a haifi wanda suke rayuwa a yau ake dukan mata a urfin hausawan ma hausa fulani na'am sai dai ka ce kila wa ana ɗaukan wanda yake dukan matan a matsayin kila ya cika duke-duke da sauransu haka ne ko to amma dai still ana mene to sannan kuma shi wayo lokacin da aka ce wani malai yanzu alkalai sun yi takin action ko wani mutum ya duki matan shi shari'an tafi zafi da sauran irin waɗannan abubuwan ko to kaga wannan sarrai ne kamar yadda shi na ji doktan yana kokawa cewa shari'a kotu ta kasa yin abin da ya dace sai an je majistare a kan kes ɗin ba cewa ga abin da shari'a ta ce za ta kila kuntata mutane ya tabbata ɗin da yake da sauransu shari'a ko tana kokarin dole ta dawo da ita kenan zuwa ga matan mijinta ko da tana cutuwa ita kuma wancan ta nuna tana da yancin ta kenan so ba shari'a shi ne sai ka ga abin an fake da cewa kotun musulunci haka ne amma kuma sai ga ana wasu abubuwan da ba shine na musuluncin ba to kaga kenan an fake da musuluncin ana mene cuta to kaga irin wannan zai sa matan galibi kuma sai su koma suna ta yin matan mazan su tsaya to dama ya lafiyan kura na'am dama fa suna so su yi tsiyan nan fa kuma ba su kadai ba waye ne fi kowa hakuri a halitta mu dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine karshe ai ko ai ta ce bai taba sa hannu ya duki wani abu ba ya ta manta da shi gaba da kai ana sai ce na kadamtu rasulullahi shekara goma bai taba ce mun kai aka kai haka ba kaji sun kuni da kai ko wata biyar aka yi zuwa ta gida ya aka kai mun haka ya ce wallahi bai taba ce mun bai aka kai kaza me yasa ba kai kaza ba ya ce idan wani ma cikin family zai ce mun Anas baka kyauta ba zai ce ku kyale shi haka Allah ya so saboda ma kar a mushi a wannan kuma yau da kullun irin na yaran ta yakan yi laifin tunda ya ce an aike shi ya tsaya wasa cikin yara idan dafa shi ta ba ya wuce ya ga annabi ne ya ce Anas ba za ka je aikin ba ya ce na ciyar sullahi zan je ya ce to a sauri ka san ko da mai dukan ne ba ko uwan ne ta ta biyo layi ta ta aike shi shuru duk sanda suke mai yaya ba maki kaga ta kai mai duka Allah ya samu dace to amma sun kashi bangon ko ba su kashi ba har san da ya ban musu gidan ya wata guda wai na so ne ka gane da ba matan ba su ma kenan wanda sun fi kowa tsarki kuma su ne ummatul mu'minin ba amma tare da haka sai su kai annabi karshen da dole ba musu gidaje wata guda to to irin wannan matan wanda su wannan can ba suna aure da sayyidul wujud ne har da aka ba su zabi ga zaman in zan su yi haka su yi hakuri suka ce sun yadda har Allah daga baya ma ya musu goma na arziki la yahidu laka nisa min ba'd wala tabaddala bihinna min azwajin wala ajabaka husunuhunna shafi na takwas kenan yana ganin ko a cikin suratul ahzabi shafin dai daga shi sai fallan karshe Allah ya samu dace ya ce mishi bai yadda muke sake auren wasu mata ba ko ya canza wata matan da wata dubban yadda ba ai kaga ya duba musu ai to amma kuma tare da haka zaman da maza su samu wanda shi shugaban halitta gaba da su kuma matan su ne iyayen ma dumu ne da mace da mace haka to amma sun taba bata mishi ran da sai da ya ban musu gidan hadisi na cikin bukhari to mata ne ba suke da wannan har annabi sallama yake cewa wanda zai ji daɗi da su ji da su a karkace to amma kuma shine ake ba su wannan fawa din da cewa zauna ina lafiya waya abin da shi alƙalin suke nufi in haka ne kenan ta mai tsayen da ta yi shi kuma kuma gefe guda yanzu waye kenan da rula waye da lida ita kenan to kuma ina aka taba mace ita ne shugaba a musulunci wai wanda ya buban takaici shine wani alƙalan musulunci ne duk wannan kotunan namu wannan lokal din nan ba din wanda ake wanda shirya bane amma kuma sai su ga go suna goyen baya wayar ma galibi binciken ma ba zai tsanani ba kawai tunda da yayi duka ya riga ya kira ruwa kenan ko Allah ya samu dace wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba mu sahabbai dama ya ga kace kowanne aka ba shi damun kuma yana wani yana wuce wurin mana shi ma ya dukan yana yawa da sauransu an gane maganan to Allah ya samu dace tunda wanda ya halitta ba ya san abin da ya halitta ya ce ai duka kenan ya san za ka kai wurin kenan ko na ce Allah ne ya fi kowa ba cikin bayan shi tausayi da sauransu so amma ya ce ƙarshe in an bi processing ba a yi ba a yi duka to shi alƙalin inda ce zai tsaya ne ya ji ya kamata ya bi processing tun da yana da awon shi yana shari'a ne ba haka ba ne kai me ya faru a wato me sa ka duke ta ka ji tambaya ba wai me sa ka duke ta kuma wanda wanda ya wannan tambayar ai ya kamata ya lissafi sadaki fa ya kai gidan aka daura mishi aure da mene yana son ta kenan ko ko bai son ta amma yau da kullun kuma ya duke ta kenan akwai wani abu da ta yi mene kenan kuma idan burin shi ya duke ta ne ba ba za ta zauna a gidan ba dan duk kullun da safe zai kama ta da duka ne kenan yau da kullun ne aka samu matsala kamar yadda hakuri suke yi da harshe kenan ko kamar yadda ita ma ɗanta da ba ta so a duka wani lokacin za ta kai mishi mari kaga ai ba a tambayin uwa me zaki duki ɗanki haka to me yasa a irin tambayin da aka yi da an kai kotun misali na musulunci sai ya ce maman illa ɗaya kai ta kenan tunda inda suke so a je kenan ko a samu ɗan adam yana da yanci idan uba ya maɗa shi faɗa ya kai shi kara kotu can irin kasashen nan na su america da sauran thereabouts ba shi ne tarbiyyar yake wahala ba ko ba haka wani to haka ne mu ma tunda da Allah mace tana gargashin tarbiyyar namiji ko ba ta yi ko an fusa kuma halikun mene tana cikin halikun to a halikun ba za ka iya control din ta ba mai amfanin ko an fusa gobda Allah ya samu dace wallahi hawa ce kawai galibi sarrai ne kawai Allah ya samu dace
a wani kullum na kuka mina tanko da ya ce a da aku a da aku din shine ya kai mutum nikin ba nikin alheri yake dauke da shi shi ne dan adam an gane maganin ko sama da sharri cewa Allah subhanahu wataala ya tabbatar a tare da Adam alayhi salam akwai sharri amma alherin da yake dauke da shi ninkin ba ninkin alherin ne dan a sharrin ne da haka alherin tunda yafi yawa zai ci gaba da jama'a khalifa fil ardi wanda zai ci gaba da rayata فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين هكذا يقول ما دل فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله koda ma a ce ba wani abu a cikin wannan sai Allah yana nufin ne arada an yaji tabi ya zaba minhum daga cikin zurriyan Adam alambiya annabawa wanda za su rinka gyara kenan ko wasiddiqina da siddiqai bayin Allah waɗanda suke da rankin na biyu daga annabta sai su wa shuhada da shahidai wa salihina koda ba komai sai wannan Allah yana so ya zaba cikin ƴaƴan Adamu alayhi salam annabawa da manzanni da siddiqai da shuhada'u wasalihina da salihi ko da saboda wannan ne manufan an gane maganan kuwa to ko wannan din ya cancanta ai wannan adam din wali tazharu ayatihi lil khalqi kuma saboda ayoyin Allah subhanahu wataala bayyana a halittunsa wa yahsulu minal ubudiyyati kuma ya faru go ya samu na bauta allati lam takun tasulu biduna khalqi hadha khalifa wannan bautan da ba za ta samu ba sai an halittu wannan tunda mala'iku da suke bauta ai bautan su daban mu ma bautan mu mene daban ko da mun yi tarayya a wasu guraren aiko kan jihadi wa gari kamar jihadi amma mala'iku ba sa jihadi a ce misali yanzu an ja an ja layi mu musulmai muna yakan kafirai haka ne ko wannan yakan da muke musu ibada ne to su mala'iku ba sa wannan inda mala'iku ya yaki mala'ika ai kaga ba wannan ko to ita kanta botan na jihadi din ita ma ita ma raya kasa ce kal jihad wa gairi da waninsa wani yuzira ma kaman fi a ghara'iri almukallafina min alkhairi was-sirri bil imtihan da kuma wannan lamun din lamun ne ta don an gane ai ko ba ya ce wali tazhira can a baya ba ayatihi lil karki ko wali wali kuma saboda to yuzhira ma kaman fi ghara'izil mukallifin min alkhairi was-sharri bil imtihan kuma saboda ya bayyana na abubuwan da waɗanda aka dora wa nauyi suke aikatawa yau da kullum na alkhairi da kuma kishiyan shi na sharri ta hanyar jarrabawa da Allah yake jarraba bayinsa shi ma raya ƙasa ne wali kuma saboda ya tabayyana ya fito fili Allah ya bayyana wa duniya aduwahu maƙiyinsa min walihi daga masoyinsa shi ma wannan alkhairi ne an gane kamar yadda wancan mai hikiman ke cewa jazallahu shada'ida kulla khairin arabtu biha sadiqi min aduwi na gode ma sharri da musiba da jarabawa duk godiya yace da shine na gana abokina da makiyina saboda in ba jarabawa alaji ba ka gane naka a sai kun shiga cikin wani rayuwa sannan sai ka gane wane ne naka Allah ya samu dace so ko a ɗalibai ne wani lokacin ka shiga wani hali za ka gane wanda ake tare da kuma wanda ba a tare Allah ya samu dace so mu koma can da ya ce aduhi min walihi ko wa hizbihi min hirbihi da kuma wanda suke rindinansa da kuma wanda suke yakan Allah ɗin an gane maganan ko liman haraba Allah wa rasulahu min qabli ko yawwa so wal yuzhira kuma don Allah ya bayyana ma kaman fi nafsi iblis min sharri na kamar abin da yake cikin wato ran iblis na sharri ai kaga dalilin halittar adam sai ga iblis ya fito fili adawan shi da kiyayyen shi da hasadansa ba ta fito fili ba sanda aka ce sujuda ya ce shi gaskiya lam akul li azza li basharin khalaqtahu min salsalim min hamain masnun da aka ce sujuda kale yace a asjudu man khalaqta dina zan halitta zan yi sujuda wanda ka halitta shi daga tabo kaga ai ya bayyana sharrin da ke tare da shi ko allazi in tawi alaihi sharrin da ya kunsa a cikin ran shi yana koye da shi in ba dan halittar adamu ba da malaiku ba za su san cewa iblis akwai sharri a tare da shi ba ana tabauta tare ko wattasafa bihi da kuma abin da ya siffanta da shi fa hazihi hikamin azimatu wannan hikima ce wacce take babba yakfi ba'duha fi dhalik wansu ma ba dukkan da na kawo ba ya isa ka gane akwai hikima cikin halittar Adamu alayhi salam thumma lamma kana qaulul malaika alayhi salam fi isharatun ila fadli ala al-khalifa alladhi yaj'aluhu Allah fil ardi malam yace summa lamma kana sannan lokacin da ya kasance qaulul malaika fadin malaiku alayhi salam da suka ce fihi ishara akwai abin nuni ila fadli akan suna da falala su mala'iku alal khalifa akan wannan da za a halitta ya mai a bayan ƙasa ya raya ta cewa su sun fi shi an gane allazi yaj'aluhu Allahu fil ardi cewa sun fi halifan da Allah zai sanya a cikin ƙasa Adam kenan alheri sun fi shi falala arada Allah ta'ala an yubayyana lahu sai Allah yayi nufin ya bayyana musu min fadli adam kaɗan wannan min tabi'idiyya ne tana magana kaɗan daga cikin falalan shi adam ɗin da za a halitta tunda su alisakun sun fi adam ko to sai Allah ya so ya bayyana musu kaɗan daga cikin falalan adam ma ya arifu na bihi fadla na abin da su za su sani na falalansa wa kamalu hikimatin lahi da kuma cikan kamala na hikimar Allah wa ilmihi da ilimin Allah faƙala sai mai duka ya ce wa allama adamal asma'a kullaha sai Allah ya sanar da annabi adamu sunayen komai ai asma alasiya sunayen abubuwa wa ma huwa musamma liha laha da duk sunayensu da aka sa musu fa ilmul ism wal musamma sanin shi na suna da abin da aka samu dalilin yin kaza waya dalilin yin ta kaza ai alfazul wal ma'ani lafazin sunan abu adam zai faɗa maka amfanin da yake ɗauke da abin adam zai faɗa maka an gane abu guda biyu ko kai hatta musakharu min al asma'i har ƙananan abubuwa na sunaye wal makab walmukabbar da kuma manya kalkas'ati kamar akushi an gane maganin ko walkasi'ati da sanda gajeruwa yar karama su ma'aradahu sannan sai Allah ya bujiro ay aradal musammayat ya kawo abubuwan nan da suke da sunaye a kawo musu alal mala'ikatu suwa ga mala'iku imtihanan lahum dan jarraba su hal ya'rifuna ha amla yasa aka sa question mark ko yau hal ya arifuna sun san suna sunayen nasu amla ko ba su sani ba akala sai Allah ya ce wa mala'iku abbi'uni ku bani labari bi asma'i ha'ula'i da sunayen waɗannan abubuwa in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya fi qaulikum a cikin maganganunku wa zannukum da kuma zatanku zannikum bi kasrin nuni kenan fi qauli wa zanni an ji ku yawa wannan hurufin jari ba sun yi aikinsu ba kun kun kuma wannan ai wakilin suna ne ko na kafin wakilin suna mimin kuma a jam'in zukur an ji jam'in maza ba shi ne kun ba mata ne kunna ne ai ko fi kauli kun to wannan kafin ne ita ce pronoun din wannan mimin din tana ba da sign ne na maza ake magana da su su kaga masu cewa mala'iku ayan Allah ne mata kaga ƙarya suke yi kenan ko eh tunda Allah da cewa zai in kuntum nasadikatun an gane amma ya ce in kuntum yana magana kuma da mala'iku ne yi kaulikum wa zannikum cikin maganan ku da kuma zaton ku annakum afdalu min hadal khalifa cewa ku ko kafi daraja ku kuka fi girma ku kafi wato ainihin shi wanda zan halitta wanda zai mai bayan ƙasa ya raya ta ƙalu su mala'iku suka ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ai munazzihu ka muna tsarkake ka min al-itiradi minna alayka akan mu yi fito na fito da kai an ji Hausan ko akan mu yi fito na fito da kai wa mukhalafati amrika da saba ma umarninka Allah muna roƙonka ka tsarkake mu ka tsare mu da mu saba ma ko mu fito na fito da kai la ilma lana ba mu da ilimi bi wajihin min alwujuhi ta kowane fuska daga cikin fuskoki illa ma allamtana sai abin da kai Allah ka sanar da mu shi kadai muka sani iyahu shi kadai muka sani an ji ko illa ma allamtana iyahu kenan sai dai abin da kadai ka sanar da mu shi muke da ilimin sa fadalan minka kuma ka sanar da mu shi wannan ilimin falala daga wurinka ba dole an gane magana sai abin da ka sanar da mu shi na ilimi falala daga wurinka an gane magana wajudan da kuma kyauta an jai ko da kyauta daga wurinka tunda ilimi wani baiwa ne innaka lallai kai Allah anta kai al'alimu masani alhakimu mai hikima al'alimu lalabi a hata ilmahu bi kulli shay mai ilimin da iliminsa ya kewaye komai Bala ya ribu anhu ba abin da yake ɓuya masa wala ya azibu miskala zarra fi samawati wal ardi ba abin da yake ɓuya masa wayan zarra cikin sammai ko ƙasai na koma menene wala asgara min zalika ko ƙasa da ƙwayan zarra wala akbar ko abin da ya fi girma sama da ƙwayan zarra ba abin da ke ɓuya masa alhakimu ba sun ce alimul hakim ba mai hikima mallahul hikima tattama wanda yake da hikima cikakkiya allati la yakhruju anha makhluq wanda kuwa wani cikin halittunsa da ya isa ya fita daga cikin hikiman Allah madaukakin sarki yace yana da wata hikima da ta haura ta mai duka kenan an gane wala ya shizu an ha ma'amur ba wani wanda ya isa ke bantu shine shizu su warewa kenan wanda shi umarni ake bashi cikin halittu ko ma waye ba ma kalaka sai an illa li hikimatun shi Allah ba bai taba halitta wani abin halitta ba face cike da hikima a halittar sai dai in kai baka sani ba wala amara bi shay'in illa li hikimatun wannan alfin din lamun ce fa an ganta ko kuma shi Allah wala amara bi sai bai taɓa yin umarni da wani abu ba illa li hikimatun sai dai don wata hikima shi yasa yake yi wani hikimatu me ake ce mai hikima shine zai define the word hikima kenan yace abin da ake ce ma wa hikima wadu shay'i fi mawdi'ihi la'iqu bihi fa aqarru shi ne ka sa abu a wurin da ya dace kana da hikima kenan ka yi abin abin da ya dace yasa yin abin da ya dace a wurin da ya dace a lokacin da ya dace na mai hikima ne an gane maganan ko yin rashin abin da ya dace a gurin da an gane to na mare hikima ne wani hikimatu abin da ake ce mawa hikima wadu shine sanya abu fi mawdi'i a wurinsa allaik wanda ya dace bihi da abin fa aqarru sai suka tabbatar wa atarafu suka furta bi ilmi llahi cewa Allah na da ilimi wa hikimati kuma yana da hikima wa qasarahu wa qasaruhum an ma'rifatu adna sai suka takaita kansu da sanin mafi kankantan abu cewa su ba su san komai ba wa atirafihim bi fadlillahi alaihim da furuci da suka yi na cewa Allah yana da falala a kansu gaba ɗayansu wa ta'alimihi iyahu da sanar da su mala'ikun da shi Allah yake ma la ya'lamuna na abin da su ba su san shi ba in lokaci yayi ku magana lokacin yayi to ba dan karisa sai mu tafi suma amarahum ta'ala ko bisujudi li adam haka ne falamma an ba gubbiya isma'il lokacin da ya sanar da su sunayen abubuwa ta bayyana lil mala'ikati sai ya fito fili wa mala'iku fadlu adam alayhi salam falalan annabi adam alayhi salam wa hikmatil bari anji da hikiman wanda yake faran halitta shine albari Allah kenan ba wa ilmihi da ilminsa fi istiklafi hazal khalifa na mai wannan bawa nashi ya zama khalifa a bayan ƙasa kala sai Allah yace alam aqul lakum ban ce muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard ni ina sanin abin da ya buya a cikin samai da kasai wa huwa ma ghaba anna shine abin da ya buya daga ganin mu mu balam nushahiduhu mu ba ma iya ganin sa فهذا كان عالما بالغيب فالشهادة من باب أولى in ya zama wannan shi Allah kenan masanin abin da ya huya to wai abin da yake fito fili ya fi dacewa Allah ya san da shi in kai sun ce min babu aula idan mutum ya san abin da mutum ya kunsa to wanda yake furtawa da baki ai min babu aula ko shi ya fi dacewa in Allah tun da shi ne masanin koyo ko to ai sanin abin da yake na fili shi ya fi dacewa a yadda ya sani shine min babi aula Allah ya sa mu dace wa a'lam kuma ina sanin ma tubdu na abin da kuke bayyanawa ai tuziruna kuke bayyana wa ma kuntum taktumuna da abin da kuka kasance kuna koyewa wal ilmu inda Allah wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh karatun jiya to Allah ya sa na san Allah da bayan sallah asuba mutum eh in tsaye
azkar azkar na'am
to shi yana azkar mutum zai yi kafin qur'ani ko ku eh zai zai iya yi ma'ana duk abin da yake yana daukan ma'anan zikiri zai iya yi eh ma'ana yanzu misali ba Allah ya ce wa anzalna ilayka zikira ba mun saukar ma da zikiru aka ce ko sadi wal qur'ani zai zikiri ko to shine kalman zikir qur'ani yana kunshe da wannan Allah ya sa mu dace shine ma kuwa mafi cancanta Allah ya sa mu dace الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصل على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين